littafi mai suna al-fadl kabir fi salati was salami ala al-bashir an-nadir sallallahu alaihi wa sallam na Abu Abdurrahman الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وحب القحطاني مولف اللتاف حسن المسلم الله تعالى يجكن shi da rahama mun fara bayani kuma da ya fara bayani ya fara mana bayani akan guraben da ake so mutum yawa annabi sallallahu alaihi salati guri na farko ya ce shine a tahiyar karshe ko yawa tahiyar karshe idan mutum ya gama attahiyatu lillahi to yawa annabi sallallahu alaihi salati sannan ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu ko shida da annabi sallallahu alaihi yake neman tsari da su akwai fitinan rayuwa ko akwai fitinan kabari ko akwai fitinan dujal akwai kuma min azabul qabr azabun azabul akwai azabun wutar jahannama sannan Aisha radiyallahu anha tace yana neman tsari daga almagaran bashi yawa ko da abin da zai kai shi ga zunubi kenan wannan ina faɗa mana yana da muhimmanci mutum yana neman tsarin ubangiji daga sharrin bashi bashi bashi da dadi malamai suke cewa bashi yana hana mutum ya wargi da rana ya hana shi baccin dare yawa to shi yasa mutum annabi sallallahu alaihi neman tsari da bashi yake koyar da sahabbansa addu'ar da za su nayi in ana bin su bashi cewar kana addu'a Allahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطي ما من تشاء وتمنع منه ما من تشاء رحمني رحمة تغنيني بها رحمة من سواك سنين كويا مسوشون كويا وتأدوها اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك wannan zamanin ko mutum ya yawaita addu'a ne don masu gidaje da yawa wanda kaɗan ne ba sa bashi saboda rayuwa ta yi tsada farashi ya hau hawan da za ka fita baka iya yin leburancin da za ka iya kawa mai gidanka ba kana salarin dubu ɗari biyu matar ka ɗaya yanka biyar ba ta ishe ka ba ba ta wuce ka sai abinci ba ba ta kai ka kai su makarantar da za su yi karatu ingantacce ba kenan dole sai da bashi don haka mutum sai yana addu'a akan abin da ya shafi bashi Allah ya biya mana dukkan basu sukan mu kenan guri na farko kenan guri na biyu mala ya ce mana shine a tahiyar farko ma a bisa zance mafi inganci kenan tahiya kawai ana iya wa annabi sallallahu alaihi salati duk da wasu malamai tsararru sun tafi cewa tahiyar farko ba za ka yi wa annabi sallallahu salati ba sai a taɓa shi abu na gaba shine a ƙarshen alkunuti ta witri ana so mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi salati yau wannan kuma imamul albani ya ce a littafin shi irwa'ul ghalil ko fi takhrij ahadith manar sabil ya kawo cewa cewa ya samu asar na sashen sahabbai da suke yi wa annabi sallallahu alaihi salati ne bayan alkunuti ta witr yau ina ga zamu tashi a gabar ta hudu ne ina tunanin ko yau a na hudu zamu tashi mala yace arabiya daga cikin guraren da ake so mutum annabi sallallahu alaihi salati as-salatu alaihi sallam fi salati al-janazati ba'da at-takbirati ath-thaniya yawa yi wa annabi sallallahu alaihi salati a sallar janaza bayan kabbara ta me ta hudu wannan ko ta biyu ta biyu wannan kuma shine somarin littafin kusan muka yi a kutuban da muka yi wannan satin ko wanda suka je masallacin da muka yi kutuban masallacin alƙali mala yake cewa an zuhuri rahimahullah qala imam zuhuri Allah masa rama yake cewa sami'tu aba umama ibn sahal ibn hanif yuhaddithu sa'id ibn al-musayyab rahimahullah qala naji wato anihim sahal abu wannan abu umama dan sahal yana ba wa sa'id dan al-musayyab labari cewar inna sunna fi salatil janaza sunna a sallar gawa ko an yaqra bi fatihatil kitab bayan kabbara farko mutum ya karanta mi fatiha malamai suka ce babu laifi kuma mutum dan ya karanta karamar karjeriyar sura sannan a fili ake kowa asirce a asirce wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai mutum ya mi yawa annabi sallallahu salati bayan kabbara ta biyu kenan kenan sallar gawa za mu ji wani hadisi da ya tattare ta kabbaran farko fatiha kabbara ta biyu annabi sallallahu salati kabbara ta uku yawa mamaci addu'a kabbara ta hudu sallama wannan fa shine sallar gawa da da dan izala ya shiga zai ja sallar dan dariqa ya janyo shi dan dariqa ya shiga zai ja sallar dan izala baya so to kai kai wasiya man in ka mutu ka cewa ne ma sallah ba an huta ba in an zo kowa ya bi ثم عن الشعبي قال سنن daga sha'abi yake cewa awwalu takbiratin min as-salati 'ala al-janaza thana'un 'ala Allah wato kabbara ta farko daga sallah a gawa shine yaban Allah shine Fatiha din wasaniya kabbara ta biyu salatun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam shine yawa annabi salati wasalitha du'a'un lil mayyit ta uku shine addu'a wa mamaci war rabi'a as-salam ta hudu sallama kun ji sha'abi ya gama wannan bayani ta farko ka yabi Allah ta biyu yi wa annabi sallallahu salati ta uku yi wa mamaci addu'a ta hudu sallame an gama sallar gawa fa وعن ابن عمر رضي والشاهد كما شيني كبرها تبيو ذا أيوة النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يكبر على الجنازة دقى عبلاء عمر الله قال موسى الداتشي ولا كسن شينا كبر أقاوى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول sannan yana yi wa annabi sallallahu alaihi salati bayan kabara ta biyu ko sannan sai yana cewa Allahumma barik fihi wa salli alaihi wa kfil lahu wa awridhu hawda nabiyyika sallallahu alaihi wasallam sai wa mamacin addu'an nan cewa Allah ka ka barik fihi ka masa albarka kai masa salati ka gafarta mishi ka gangarar da shi zuwa ga tafki na manzon sallallahu wa an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi rahimahullah an abihi rahimahullah annahu sa'ala abu hurairah rahimahullah ya tambaye abu hurairah كيف تصلي على الجنازة يا ذاك غاوا صلى فقال أبو هريرة yake cewa ana la'amurullahi ukhbiru yace na rantsi da Allah zan baka labari attabi'uha min ahliya in an fito daga daga iyalanta sun fito da ita to zan bi ta an gane zuwa har yanda za a sallace ta kun san da su suna da guri da aka keɓance nan ake kaiwa za a mata ne ta sallah ba kamar mu yanzu kofar gida ba ko daga an fito sai a sallace ta kofar gida to yace zan bi ta zuwa gunda za a sallace ta fa idza wudi'at idan aka ajiye ta ko kabbartu sai ne kabbara wa hamidtullah sai na gode wa Allah na karanta fatiha kenan ko wa sallaitu ala nabiyyi sai ne wa annabi salati bayan kabbara ta biyu kenan ثم أقول سينا شيبان أي كبرة أخ اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده شكرا أبو ريريج نيته لسينا سلم babu wani abu mai wahala gane kuwa kusan da malintan da an tattare ta kawai mutum sai ya ci shi ne malin sai kuma ya koya wani karatun da ba zai sanar da kowa bayan da ka san karatun masu ɗorin karya ba wanda ya iya siyasa lana ka sanar da mutane yawa in ba ka san abu kai ma ka sanar da me ka sanar da wani to na da sai su tare sai ka ga sai a zata wani abu ne wani ba wanda ya sani sai wasu keɓantattu la to irin wannan ba wani abu bane sallar gawa kun ji kabbara hudu ne abu wurare ce ga yanda yake in ya ta farko ya mi karanta fatiha ta biyu cewa annabi salati ta uku yace sai wannan addu'a ta hudu ko abu ne sanan ne kamar da sha'abi ya faɗa mana sai ayi mi sallamewa shikenan an gama sallar gawa al-khamis guri na biyar as-salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam fil khutab yu annabi sallallahu alaihi salati a khutuba li hadith abi hurairah radiyallahu anhu anna annabi sallallahu alaihi annahu qala annabi ya ce kullu khutbatin laysa fiha tashahhud fa hiya kal yad al-jazma duk khutubar dami babu wato ainihin التشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله كو كمان مي قصران هنوني عن عون ابن أبي جحيفة رحمه الله قال كان أبي من شرط علي رضي الله عنه shi wannan awun dan abi juhaifa yake cewa babana ya kasance dan sanda ne na ali radiyallahu anhu wa kana tahta al-minbar ya kasance dan sanda ne da yake zama a kusa da minbari kenan da ali yake hawa khutba فحدثني أبي سيبا بانا يباني لاباري أنه صعد المنبر تو علي يا منبري يعني عليا كنكو فحمد الله تعالى علي سيمي يقول والله وأثنى عليه يبيش وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كمي والنبي صلاتي وقال يشي الشاهد كما شيني يي النبي صلى الله عليه وسلم مي صلاتي ده كما النبي يشي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين كو يوا وقال سي علي يشي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر والثاني عمر أي شيء أبا سيد هذا حديث النبي النبي علي ويتشي cewa mafi alkhairin wannan al'umma din bayan annabinta ko shine Abu Bakar wasani Umar yace nabiyin kuma shine wa Umar wa qala Ali yace ja'ala Allah ta'ala alkhair haythu ahabba Allah kuma yana sanya alkhairi ne yanda yaso an gane mala yake cewa qala al-imam ibn al-qayyim imam ibn al-qayyim Allah ta'ala mishi rama yake cewa faman awjaba salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbah duna at-tashahhud fa qawluhu fi ghayat ad-da'f duk wanda ya wajabta cewa wajibi ne a wani sallallahu salati ba wai abin da ya shafi tashahhud ba ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dinna fa qawluhu fi ghayat ad-da'f maganar sa tana da tsananin mai rauni ne yana maka isharar cewa akwai wanda ma suka tafi kenan akan wajibi ne ma aiwa mai annabi sallallahu alaihi salati a cikin mi خطبة بقت إمام ابن تيمية أبتنا دلون وذكر رحمه الله آثارا عن بعض الصحابة والتابعين sannan ya ab- ya wato ambaci abin da aka rawaito daga sashin sahabbai da tabi'ai tadullu ala anna s- tadullu ala ko ala ala salati ala nabi sallallahu alaihi khutba wanda suke nuni ga yi wa nabi sallallahu salati a khutba thumma qala bayan ya ambata su sai ya ce fa hala dalilun ala anna salati ala nabi sallallahu alaihi khutba kana amran mashhuran bayan ya kawo dalilai din cikin littafin shijalawul afham sai ya ce wannan mai- eh, wannan dalilin da suke nuna cewa yiwa annabi sallallahu alaihi salati a khutba abu ne da ya shahara eh, ma'rufan abu ne sananne inda sahaba radiyallahu anhum wa wajen sahabbai ajma'in ala kara musu da duka wa amma wujubuha fa yu'tamadu da eh, fa haka ne ko fa ya'tamidu dalilan yajibu al-masiru ilayhi Eh, to akwai bukatan dalili da za a tafi akan shi wa ila mithlihi da abin da yake wato mai kama da shi kenan dai nan eh, yana so ya nuna ma abu ne shahararre sananne sahabbai suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a kutuba amma zancen ka ce wajibi ne kuma wannan yana bukatan dalili mu karanta na as-sadis sai mu tsaya as-sadis guri na shida da ake so mutum ya annabi sallallahu alaihi wasallam salati as-salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ijabati al-mu'adhdhin shine kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati bayan ka amsa me kiran sallah to mu yanzu ku lura kowa cikin ku ya lura daga sh- ladan ya fara kiran sallah shedan zai sa ta wani abu ba zai barka ka ne ka amsa ba kiran amsa kiran sallah yana da falala ko akwai hadisai za ku tuna mun karanta wanda ya amsa kiran sallah yana sa mutum a bashi aljanna yana sa mutum ya samu gafarar zunubi yana sa mutum ya samu ceto na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to an Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Abdullah da Amr ibn al-As ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa idza sami'tumul mu'adhdhin idan kuka ji ladan na kiran sallah fa qulu mithla ma yaqul ku faɗi irin abin da ke faɗa thumma sallu alayya sai kuma ku mun salati fa inna man salla alayya salatan to mun duk wanda ya mun salati guda sallallahu alaihi biha ashara Allah zai masa salati na goma da wannan salatin thumma sallallahu alayhi alwasila sannan sai ku roƙa min alwasila Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma fa inna manzilatun fil janna matsayi ce a aljanna la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah ba ta dacewa sai da bawa sai ga bawa daga cikin bayan Allah wa arju an akuna ana huwa annabi sai ce ina fatan na kasance shine faman sa'ala liyal wasila halat lahu shafa'a duk wanda ne ya roƙa min alwasila din nan to ceto zai same shi zai samu ceto kenan kun ga wannan gurare ne da ake so ayi wa annabi sallallahu alaihi salati dan haka mutum ya lazumce wa annabi sallallahu alaihi salati akwai alkhairi masu yawa wallah da ce duk mutum zai ba da rayuwar shi wajen yi wa annabi sallallahu alaihi salati da bai asarar rayuwarsa an gane da kuma ya samu Allah ta'ala yana yaye masa damuwi yana biya masa bukatunsa yana shiga lamuransa da haka mutum ya rike siga ko da gajeriyar nan da muka yi akwai gajeriyar siga Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa zurriyyati ko kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa zurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sai ka rike ko da gajeriyar irin wannan siga din ce mutum ya yawaita yin ta hakika zai samu rayuwarsa cike take da alkhairi da albarka ubangiji ta'ala mana da shi insha Allah ta'ala nan zamu tsaya zama na gaba sai mu kora sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi